ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau alhamis 17 ga watan jimada thani hijar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da biyar daidai da 17 ga watan Afril shekara ta hudu. a ci gaba da karatun littafin sunanin darimi na al'imam al-hafiz abdullahi bin abdurrahman ad-darimi assar makande Allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi har zuwa yanzu dai muna ƙarƙashin kitabul muqaddima a inda muke ƙarƙashin babu liktida'i bil ulama babin da ke bayani dangane da kwaikwayo da kuma koyi da malaman Allah malaman Allah su ne allazina yadulluna ala ta'atillah su ne waɗanda suke shiryar da bayi zuwa ga yi ma Allah madaukin sarki da manzan shi biyayya ba lallai su yi ƙoƙarin bayyana wa mutane darajan kansu da martaban kansu da irin abin da su nan suka yi fice da shi ba in dai an bi Allah an bi annabi ko ba a bi su ba babu komi to amma dai duk lokacin da malami ya zama yana kamfen abu Allah da sunnar annabi to Allah madaukin sarki zai gamsar da al'umma wajen amincewa da gamsuwa da shi amma in malami ya lalace ya koma ba wai sunnar annabi da addinin musulunci ke gaban shi ba sai dai shi dai a san shi din shi ne to sai allah maɗaukin sarki ya zara mai ido mun gano wannan da kyau ko daga sanda ko allah maɗaukin sarki ya zara ma ido to za ka koma kana aikin gadu za ka yi ta ƙoƙari kana himma da ƙwazo da jajircewa sai kasance aikin da kake na banza ne ina fatan mun gano wannan da kyau to su malaman nan kamar yadda mai ahalar ya kasa mana su gida biyu akwai malaman allah akwai kuma kishiyan haka shi sa ya zama wajibi ka san dawa za ka yi koyi mun fahimci wannan da kyau ko allah ya tsare mana imaninmu malam darimi ya ce akhbarana usman bin haitham حدثنا أوف عن رجل يقال له سليمان بن جابر من أهل حجر قال قال ابن مسعود عبد الله بن مسعود يجي قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النبي يجي دني تألموا العلم كي مرمزا كي مرمزا كي علمي وعلموه الناس sannan abin da Allah madaukin sarki muku baiwa kuka sani na ilimi shi ma ku yi marmaza ku yi marmaza ku karantar da mutane shi ta'allamul fara'ida ku koyi ilimin gado ku koyi ilimin abin da yake farilla wa allimuhun nas kuma ku karantar da mutane wannan su san shi ta'allamul qur'ana annabi ya ce ku koyi alqur'ani ku kware ku goge wa allimuhun nasa sannan kuma ku karantar da mutane alkur'ani fa in imru'un annabi ya ce ni mutum ne da maqbudun wanda ana dab da za a ɗauke ni mun gane wannan da kyau ku ina dab da tafiya wal ilmu sayuqbadu ilimin nan da kuke ji da gani ko to shi ma za a ɗauke shi watazharul fitan bayan ɗauke ilimi to babu abin da zai bayyana cikin al'umma sai fitina hatta ya sunani za a waye gari mutum biyu sun ɓarke da saɓani da rigima da rashin jituwa fefare batin dangane da wata matsala daga cikin matsalolin addini la ya ji dani ahadan yafsilu bainahuma kuma ba za a iya samun mutum ɗaya da zai shiga tsakani ya iya daidaita su ba kun gano wannan da kyau ko to sai annabi ya ce a yi marmaza a nemi ilimi saboda idan ilimi na jagorantar al'umma to duk waɗannan bala'o'in ba za su faru ba amma muddin akwai jahilci muddin akwai son zuciya to al'amari in ya taso to daidaituwa ko ba zai yiwu ba jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to so da dama duk abin da annabi ya faɗi mutane ba ɗaukan suke da mahimmanci su aiki da shi ba kuna gano wannan da kyau ko abin da ke damun mutane shine abin da so suke ganin shine shi ko wannan fa Allah ne ya aiko shi kuma yake gaya mai abin da zai kasantu kuma abin nan ya riga kasantuwa a cikin al'umma suna ji da gani kun gano wannan da kyau ko ala fardi sihhati hazal hadis kaddara wannan hadisi ya inganta don Allah abin da yake faɗi haka ne ko ba haka bane yanzu rashin jituwan da ke tsakanin ahalus sunna kadai don Allah akwai wanda ya iya daidaita su yau da a ce kowa ya yi karatun da ya kamata a shari'ance wannan rikicin zai zo ma al'adu suna mugun illa haka kaka ɗauko malaman su malaman sun yi karatu sun kai wani matsayi sai dai ka ce kawai shaidan ya shiga tsakani ya haifar da son zuciya yau da a ce dukkaninsu duk wanda ya karatu ya karantar da ɗalibin shi tsakani da allah bin allah da annabi zalla ba mai biyayya da ganin kiman shi da rena wani ba duk wannan fitinan da ke cikin ahalus suna da babu shi kuna gane wannan da kyau ko wallahi da babu amma yanzu kai ka ce ahalus sunna ne kadai ke da matsala a duk duniya in ka shiga cikin gayyen yan bida suna da sabani mai muni wanda ya fi na ahalus sunna fa suna da shi amma sun iya daidaita kansu sun iya tafiya a tare sun iya ba junansu uzuri amma ahalu sunna ne a'a wannan yayi nan wancan yayi can kuma ba wanda yake son inuwan shi ta daidaita da inuwan dan uwan shi wannan shine hawa kuma shi annabi ya guda kuma maganin wannan ilimi ne ina fatan mun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya kiyaye wannan hadisi mala yace isnaduhu da'ifun isnadin shi mai rauni ne ko fahimci bambanci tsakanin hadisun da'ifun da isnaduhu da'ifun ababe ne guda biyu zai iya yi wa isnadi mai rauni ne amma matani kuma ya zama ingantacce zai iya yi wa matani ya zama mai rauni amma isnadin ya zama ingantacce ya danganta ga yadda malaman ke bayani ɗaliban da muke mustala da su insha Allah za mu masu cikakken bayani akan haka za su fahimta Allah ya shiryar da mu malai ce an kharaja huddara kutuni fi sunanihi al-imam ad-dara kutuni ya fitar da shi a cikin sunan din shi a mujalladi na hudu shafi na 82 lamba hadisi na 46 min hadisi abi sa'idin wa awradahu tibrizi fil mishka al-imam tibrizi ya kawo shi a cikin mishkatul masabih juz'in farko shafi na 91 lamba hadisi na 279 wa qala shaykh al-albani mala albani yace wa fihi suleiman ibn jafar al-hajawi a cikin isnadin shi akwai wani mai suna suleiman dan jabir al-hajawi wa huwa majhulun wannan majhuli ne shine wanda kakkumanta a cikin isnadin qarara malam da ya zo sai ce an rajulin daga wani mutum sai ce yi lahu ana ce mai wai kaga bai da tabbacin waye kuna fahimtar wannan da kyau ko kaji inda aka samu asalin jahalar kenan allah maɗaukin sarki ya sauwaka malam ya ce wa min ɗariƙihi rawahu tirmidhi aidan haka a bisa hanyar shi ne al'imamu tirmidhi ya ruwaito hadisin walam yasi'ahu labzahu amma kuma bai kosar da lafazin kamar yadda wannan yake ba ana fahimtar wannan da kyau ku sai dai gaɓoɓin wannan hadisi ya zo cikin ruwayoyi tabbatattu ko malam zai zo zai kawo mana su ɗaya bayan ɗaya allah maɗaukin sarki ya shiryar da mu shi yasa abin da ya zame mana wajibi kun ga jama'a rayu wannan abin da ya saura shine mu nemi ilimi kuma mu dage mu aiki da ilimin nan abin da za ka yi in ka cika wannan ƙa'ida shine ka jira ta zo kawai kun fahimci wannan da kyau ku domin yanzu mutuwan nan ba wanda ya san inda take tana binka tana tare da kai duk inda kake wani kawai in ya bushi iska ya gagayyanku ya gaji da ganin to kawai shi kenan sai zo ya kashe kudin cimma wata manufa ta shi mun gane wannan kuma an ka tambaye shi a cikin kundin abin da kai imani da shi a ina ka samu ka je kashe mutane haka saddam mun gane wannan da kyau wannan fitina ce da dama annabi ya riga ya faɗi cewa fa za ta bayyana cikin al'umma ƙarshen duniya kuma ga ta ita ce take faruwa dalla-dalla yau da ce an karantar da mutane karatu sun fahimci ilimi waɗannan hadisai na malahim da annabi ya ce za su faru ƙarshen duniya wanda yake da wannan ilimin ya gani tsakanin da allah zai je zai annabi ya ce fa ƙarshen duniya za a waye gari a kashe mutum shi bai ma san me yayi ba bai san me yayi ba yanzu in ka je aka tada waɗanda aka karkashe a yanya ka tambaye su kai me kuka yi aka kashe ku ba wanda zai iya faɗi mun gano wannan ba tas ba as duk an kashe su mutane suna sallah a masallaci a zuwa kashe su suna tafi a gefen hanya bom ya tashi ya kashe su haka annabi ya ce ƙarshen duniya bala'in da zai faru kenan shi wanda ya kisan da za a tambaye shi kai me suka yi ma sai ce shi dai an ce mai kun gano wannan da kyau ko shi yasa ko ba komi da zai tabbatar maka da nagarta da ingancin manzanci da annabtan annabi sai wannan ya isa ka ƙara shaidawa ashhadu anna muhammadan rasulullah ya faɗi abin da gashi yana faruwa sama da shekarar dubu da ɗari hudu jama'a muna fahimtar wannan da kyau ko shi yasa dole ne mu koyi ilimi waɗannan hadisai na malahim lalle a wannan lokaci ya kamata a zauna a karanta mutane fa su ji su su san su su san cewa dama annabi ya faɗi fa haka zai faru wallahi sai ka ɗauka kaman falle-falle ne annabi sai ce yau ranan kaza ga watan kaza ga abin da zai faru ga abin da zai faru kana kunna rediyo sai ka ji an ce pakistan afghanistan iraki syria misira ina ina nigeria mali afirka ta tsakiya sai ga abin da annabi yake faɗin shi yake faruwa keke da keke wallahi babu kauce mu ko harafi kuna gano wannan da kyau ku to a ce duk waɗanda ke waɗannan abubuwan koma mai ra'ayinsu koma mai manufansu koma mai suka yi imani da shi aikin allah ne ko ba aikin allah ba ne manufa ce ko ba manufa kai ko mai yi da an karantar da su mai yiwa da sun yi ma abin tsari kuna fahimtar wannan da kyau ku allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu abin da yake wajibi gare ka ka zauna ka yi makanka fada ka nemi ilimi sannan kuma ka tsaya makanka alaikum an fusakum allah ka ji da kanka abin da ya shafi wane da wane wallah je suka harta can kar ka sake ka je lahira da kullun wani musulmi a ranka wallahi ba za ka ƙetare sirati lafiya lau ba kar ka sake ba don komi ba sai don kun ga mutuwan nan Allah da ya kiyaye Allah ya tsare mana imaninmu mala ce akhbarana yaqub ibn ibrahim haddathana amr ibn abi khalifa qala sami'tu ziyad ibn mihraq zakara abdullah ibn umar qala أرسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معاذ بن جبل وأبا موسى wani hadisi al'imamu darimi ya ji shi ne daga malamin shi yaƙub ɗan ibrahim shi kuma ya ce umar ɗan abi khalifa shi ya karantar da shi hadisin ya ce ya ji ziyado ɗan mihrakin an ambaci abdullahi ɗan umar sai ya ce abdullahi ɗan umar ya karantar da su wannan hadisin annabi ya aiki mu'az ɗan jabal da abu musa al'ash'ari ilal yaman yana da su jakadin shi da za su je su isar da saƙon allah a madadin shi annabin mun gano wannan da kyau ko yana daga cikin abin da ya zama wajibi ɗaliban ilimi su zama suna da ɗa'a da biyayya ga malamansu kana zaune sai malaminka sai ya ɗauke ka ya ce zo zan tura ka ƙauye kaza ka je ka zauna ka karantar da su addini hakka mutu abinda zai ce sami'ina wata'ana mun gano wannan shine abin da fa annabi ya masu mu'azatin da ya je yaman bai dawo ba har sai da annabi ya rasu kuna fahimtar wannan da kyau ko bai dawo ba har annabi ya rasu abin da suka je suka zauna suka rika yi kenan wani lokaci annabi sai ya canza da wani wane ya dawo madina ya ci gaba da karatu a tura wani wanan da ya dawo karatu kuma wani lokaci sai a ɗauke shi a tura shi wani garin daban sai ga ƙauyukan da ke kewayen nan mazansu da matansu dattawansu da samarinsu gaba ɗaya nan za su taru suna koyon addini kai kuma allah madaukin sarki ya maka tukwicin rufin asiri ka mutu cikin mahimmanci kun gano wannan da kyau ku allah madaukin sarki ya sa mu dace ƙala sai shi abladan umar ya ce annabi ya ce da mu'az da abu musa ta sanada in kun tashi za ku tafi ku yi wannan aiki to ku ƙarfafi junanku ne wata ɗawa'a kuma ku yi ma junanku ɗa'a kai malami ne shi malami ne ku yi ma junanku biyayya ku girmama junanku wa bashira sannan ku yi wa mutane bishara cewa wannan addini alkhairi ne ke cikin shi wannan abin da ake kiran kwakai shine hanya da tafarkin tsira wala tunaffira kar ku zo da abin da zai kora mutane daga hanyar Allah kar ku tsananta ma al'umma kar ku zo da abin da zai kyamatar da su addinin Allah faqadimal yaman abu musa da mu'az dan jabal suka iso garin yaman faqataban nasa mu'azun sai mu'az ya miƙe ma mutane jawabi fahaddahum alal islam ya kwadaitar da su akan musulunci wa amarahum bitafaqquhi wal qur'an ya kwadaitar da su ya zabarar da su ya umarce su cewa lalle su tsaya su fahimci addini da kyau sannan kuma su darasci alqur'ani wa qala yace da su idza fa'altum zalika muddin kuka aikata wannan fas'aluni ukhbirukum an ahalil jannati wa min ahalin nar sannan ku tambaye ni ni ko zan muku gamsasshen bayani in bayyana muku ‘yan aljanna kuma in bayyana muku ‘yan wuta famakasu ma sha Allahu an yamkusu haka suka zauna gwargwadon abin da Allah maraukin sarki ya nufe su da su zauna su koyi addini su koyi alkur'ani faƙalo li mu'azin tsawon lokaci sai suka ce ma mu'az kada kunta amartana iza na hannu tafaƙahana wa ƙara'ana ka yi mana alƙawari ka umarce mu da cewa muddin muka fahimci addini kuma muka karanta alƙur'ani an nas'alaka fatukhbirana bi ahalil jannati min ahalin nar za ka bayyana mana suwaye 'yan aljanna su kuma suwane ne 'yan wuta kai mana wannan gamsassun bayanai faƙala lahum mu'az sai mu'az ya ce masu idza zukirar rajulu bi khairin duk sanda al'umma suka haɗu wajen ambatan mutum da alkhairi fahuwa min ahalil janna wannan ɗan aljanna ne wa idza zukira bi sharrin amma in ka ji al'umma sun kulle da ambatan sharrin mutum fahuwa min ahalin nar wannan yana daga cikin yan wuta mun gano wannan da kyau ko ba cewa za a yi wai mutum kwada-kwada bai da makiya ko mahasada ko wanda za su rufe zuciyarsu game da faɗin sharri ba mutum ya tabbata masharranci ne tsakanin shi da Allah tsakanin shi da al'umma tsakanin shi da addini har al'umma su gamsu da wannan ku ya kwanta ya mutu ana mugun ambato irin wannan akan shi to dan wuta ne mun karanta da kunan an wuce da gawa zamanin annabi suka yi mata yaban arziki annabi ya ce wajabat an wuce da wata gawan suka yi mata mummunan alkaba'i annabi ya ce wajabat suka ce wa ma wajabat ya rasulallah menene kuma wajabat ya manzan Allah ya ce to ai wannan kun ce na gari ne aljanna ta wajaba gare shi wannan kun ce na banza ne wuta ce ta wajaba gare shi shi yasa kowa ya kokarin zama mutumin kirki za ka zama mutumin kirki ne ta hanyar ka kiyaye dokokin Allah sannan ka zauna da kowa lafiya musulmi ne kafiri ne ahalus sunna ne dan bid'a ne wanda kuke shiri ne da wanda ba kwa shiri kowa ka bashi kyakkyawan haƙƙin da yake nashi ne ka zauna da al'umma lafiya ba ka ba gulmansu ba ka ba annamimantansu ba ka ba masu ƙarya ba ka ba masu sharri ba ka ba cin dukiyansu ba ka ba duk abin da zai la'anta mutuncinsu da kuma zamantakewansu Allah yanka zama wannan sai ka zama mutumin kirki bainan nas jama'a mun gano wannan da kyau ko wannan shine abin da ya zama wajibi ga al'umma kowa ya makan shi fada na sha faɗin wannan ina nanatawa a lokacin da ka zama baligi ya kamata ka zama mai 'yancin tunani a karan kanka kar ka bari wani ya zaunar da ka yana ma tunani wallahi zai wahala ka samu rahamar Allah mun gano wannan da kyau ko wallahi zai wahala ka zauna kai tunanin abin da ya kamata in kuma wani zai ma tunani to annabi ya maka kun gano wannan da kyau ko shi yasa ka zauna lafiya da kowa shine in ka kwanta ka mutu sai Allah ya gamsar maka da al'umma yanzu kuna da gani malam Jafar ya rasu jiyan da Allah madaukin sarki ya gamsar da al'umma malam albani ya rasu jiyan da Allah madaukin sarki ya gamsar da al'umma ba ka da mutum ɗaya da za ka zo ka ce wannan malamin ya taɓa zama da kai da shi kuna zagin wani ko an mimantan wani ko gulman wani ko sharri da kage ga wani ko abin da ya kama da wannan wallahi ba sa yi an gano wannan to don me ni da kai da ke ba za mu yi ƙoƙarin ɗabi'antuwa da wannan kyakkyawan ɗabi'an ba to kuma yana daga abin da zai taimaka ma ka taka wannan mataki wala ka koyi addini muddin ba ka zuwa inda za koyi addini wala sai ka fada cikin matsala muddin ba ka tsaya ka fahimci mai alkur'ani ke cewa ba wala sai ka fada cikin matsala allah maɗaukin sarki ya kiyaye mu wannan hadisi ingantacce ne mala ya ce haddafana yaqub bin ibrahim haddafana yahya bin sa'id al-qattan an ubaidillahi قال سمعت سعيد بن أبي سعيد يحدث عن أبيه عن أبي هريرة قال سيدنا أبو هريرة ني الله يقارى مشي الدايتي قيل يا رسول الله أكتي يا من زن الله أي الناس أكرم cikin mutane wane ne ya fi mun gano wannan ɗabi'an mutane ne tintini mun gano tintini ɗabi'ansu ne a fara binciken da wane da wane wa ya fi daraja wa ya fi kuɗi wa ya fi ilimi wa ya fi mutane wa irin waɗanda to su sabai da suka zo tambaya za ka ji abin da suke tambaya to da yake annabi ya san ɗabi'an ɗan adam to sai ɗauko an san yana son ya ba su tun daga tushe cikin jama'a wa ya fi kowa ƙala sai annabi ya ce a taƙaho wanda ya fi su taƙawa kun gano wannan da kyau to ita kuma taƙawa a bace a cikin zuciya ido bai iya hangenta sai dai ana ganin asarinta shine wanda yake bin Allah yake abin shi don Allah Allah ba zai taba ɓoye shi ba domin ya ce kuli imalu fasayar Allah amalakum wa rasuluhu wal mu'minun mun gano wannan da kyau ku to yace wanda ya fi takawa inna akramakum indallahi atqakum qalu suka ce laysa an haza nas'aluka ka ce ya manzan Allah mu ba wanda muke tambaya ba kenan sun san cewa inna akramakum indallahi atqakum qala sai annabi ya ce yusuf bun yaqub nabiyullah bun nabiyullah bun khalilullah yace yusuf dan yaqub dan annabin Allah badadayin Allah shi yafi kowa in dai karamci ne a duniyar nasaba kenan duk wanda zai zo zai maka barazana ni na fito babban gida ni na fito kaza kace gafara ka ba mutane waje gidanku akwai annabi ne mun gano wannan ba wani wanda a yau in dai ba annabi Yusuf ba ba wani daga cikin ƴaƴa ko jikokin annabawa da ya tabbata ba da zai zo ya miƙe yana maka barazanan nasaba duk nasaban al'umma iri ɗaya ne kuna fahimtar wannan da kyau ko duk nasaban al'umma iri ɗaya ne ƙarshen ta zo yana maka alfahari da kuɗin iyaye ko mukaminsu ko ɗaukakansu ƙarshen ta gaba ɗayansu gumaguman wuta ne ba wanda zai maka wata barazana in dai shi ba annabi ba ne mahaifin shi annabi kakan shi annabi kakan shi na sama annabi duk wani alfahari da gida da dangi bai mata so ba saboda Allah madaukin sarki bai saukar da wani dalili cewa waɗannan da ake alfahari da su ɗan wai ga inda suke ba kowa hasashe yake yi idan wani ya maka alfahari cewa gidansa akwai kuɗi kai kuma kai masa alfahari cewa gidanku gidan talakawa ne kun gano wannan da kyau ko in ka isa ka mai da ubanka talaka ai talakan ma mukami ne kuma halittan Allah ne ko mun gano wannan da kyau ko ba wanda zai zo maka wani barazana ka ja baki ka shirto shikenan oh baba na ne talaka ne ai talakan ma mukami ne in ba ubanka za a gano uban shi na da kuɗi yau inda ubanka da kuɗi shi uban shi da kuɗi ba wanda zai ji labarin kowa amma da ubanka ya zama talaka sai ya haska darajar uban shi sai a gano au ashe mai kuɗi na da daraja kasantuwan akwai talaka kun gano wannan da kyau ko in ba talaka ba a gane mai kuɗi yayi in duk ku talakawa ne darajan ku ɗaya in ku duk masu kuɗi ne darajan ku ɗaya darajan mai kuɗi na bayyana ne in akwai talaka darajan kyakkyawa na bayyana ne in akwai wa mummuna kenan ba abin da kyakkyawa za ta yi na barazanan ita ta isa tana cin albarkacin mummuna ne in dukkanin su kyawawa ne akwai wanda za ta ce ita kyakkyawa ne ko kun gano wannan da kyau shi kada wani ya zo ya rufe maka baki ai ubana kaza ai ubana kaza ai danginmu kaza ai mu ne kaza duk in ya gama kace sai me Allah ne ya saukar ya ce ku kaza ne duk in ya gama kace to ya gaya maka masaukinsa a lahira duk abin da wani yake takama da shi na ɗaukakan duniyan nan akwai cikin kafiran da suka gabata wanda Allah ya masa sama da haka shi yasa ba wani abin alfahari da takama da nuna isa da wani zai yi ma wani wallahi sai da takawa mun gano wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu qalu sabe suka ce laysa an haza nas'aluka ba wannan muke tambaya ba ya rasulullah qala sai annabi ya ce fa an ma'adinil arabi tas'aluni kuna tambaya na dangane da daraja da tsatso da asalin larabawa ne khiyarukum fil jahiliya wanda ya fi ku ɗaukaka da martaba a zamanin kuna jahiliya khiyarukum fil islami shine mafifici a cikin ku idza faquhu muddin suka fahimci addini ma'ana jagororinku manyanku kafin fahimtar addini su ne masu fada a da sai kuma Allah ya masu baiwan ilimi suka fahimci addini to har yau suke da wannan mukamin ba za a ansa a hannunsu ba ko da ko za a samu wasu sun taso daga baya sun shallake su to waɗannan dai na farkon da tun da su ne to a wajen Allah su ne ina fatan mun gano wannan da kyau kenan yanzu in kun fahimci wannan annabi yana karantar da al'umma zama suna da cikakkiyar ɗa'a da biyayya ko kun gano wannan da kyau ko suna neman waye fi wake da fifiko sai annabi ya nuna masu waɗancan manyan ku na baya cin da dai sun fahimci addini ko to suke da wannan fifikon da daraja don ya fahimci mai suke nema ana fahimtar wannan ku allah madaukin sarki ya sa mu dace mala ya ce akhbarana abdullah huwa ibn salihin haddathani laythu an yazid ibn abdullah ibn usama ibn al-had an abdul wahabi عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن معاوية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول معاوية ناجما زن الله يناتشيوا من يريد الله به خيرا duk wanda Allah madaukin sarki ke nufin shi da alkhairi ya faqihu fi dini sai Allah ya fahimtar da shi addini jama'a ku tsaya ku ji hadisin nan da kyau karatu daban annabi bai ce yi allimuhul ilma ba kun gano wannan jama'a ilimi har a isra'ila za ka je ka koyi ilimi ko ina za ka ci annabi bai ce sai karantar da shi ilimi sai ce sai fahimtar da shi mai addini shi yasa babban abin da za ka koya ko ka roƙi allah ya tabbatar da kai shine ka fahimci addininka in a to ka ci nasara in a to ka faɗi ina fatan mun gano wannan da kyau kenan yana daga alaman da ke sa ka iya fahimtar Allah na nufin ka da alkhairi shine ka rika zuwa makaranta domin ta hanyar zuwa makaranta ne zaka fahimci addininka daga koran da ka fahimci addininka wani ya sauke ka daga fahimtar addinin zai zama da wahala in kaga ka fahimci addini wani ya sauke ka daga addinin dama baka gama ganewa bane kuma gano wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya samu dace kene yana daga Allah yana son ka da alkhairi kaga ka fahimci addini tsaf ya Allah ka ƙara mana fahimtar addininka wannan hadisi Bukhari da Muslim suka fitar da shi al-Imam al-Bukhari a kitab Fardul Khumus babu ƙaunuhu ta'ala fa'inna lillahi khumusahu walin rasul a mujalladi na shida shafi na 250 zuwa shafi 251 lamba hadisi na 3116 min tariqi yunus bihi muslim ya fitar da wannan hadisi a kitabun zaka babin nahayi anil mas'ala babin da ke bayani akan shari'a ta hana kwalafucin roƙo a jiz'i na biyu a lamban shafi na ɗari daidai lamba disi na ɗari bakwai da sha tara min ɗariƙi yunus kilahuma an an abdulwahab bin yunus an zuhuri kun ji yadda isnadin hadisin yake ina fatan mun fahimci wannan da kyau shi yasa jama'a mu dage mu fahimci addini Allah ka ƙara mana fahimtar addininmu mahala ya ce akhbarana sa'id ibn sulaiman an isma'il ibn ja'far an abdullah ibn sa'id ibn abi hindin an abihi an ibn abbas qala قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النبي يتي من يريد الله به خيرا duk wanda Allah madaukakin sarki ke nufin shi da alkhairi ya faqihu fi dini sai Allah madaukakin sarki ya fahimtar da shi addini kun gano wannan da kyau ku wannan ruwaya malai ce al-Imam Tirmidhi ya fitar da ita a littafin da ke bayani akan ilimi karkashin babin idza arada Allah bi abdin khairan duk sanda Allah ke nufin bawa da alkhairi faƙahu fi dini sai Allah maɗaukin sarki ya ƙara mai fahimtar addini wannan ya zo a mujalladi na biyar shafi na 28 lamba hadisi na 2645 min hadisi ali bun hajarin wa ƙala abu isa haza hadisun hasanun sahihun tirmidhi ya ce wannan hadisi ingantacce ne kyakkyawa Ahmad ya fitar da wannan hadisi a cikin Musnad juz'in farko shafi na 306 a lamba hadisi na 2791 Ahmad Shakir ya ce haddathana Sulaiman jami'an an ibn Hajar Sulaiman Sa'id ibn Sulaiman an Isma'il ibn Ja'far bihi ma'ana wancan ta haƙiƙi na Ahmad Shakir ne a cikin Musnadil Imami Ahmad ina fatan mun gano wannan da kyau Allah ya sa mu dace مالي أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا حماد بن سلمة عن جبلة بن عطية عن ابن محيرز عن معاوية قال معاوية يشي سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول يشي يا جمن زن الله ينا تشيوا من يريد الله به خيرا duk wanda Allah madaukin sarki ke nufin shi da alkhairi ya faqihu fi dini sai Allah madaukin sarki ya fahimtar da shi addini kun gano wannan jawa ba ilimi ba ilimi Allah zai iya baka da yawa amma kuma bai fahimtar da kai addinin ba ka bata shine Allah ya ba mu labarin wani mutum Allah ya ba shi ilimi da yawa amma fansalaha minha fa atba'ahu shaytan ai mun san shi fakana min algawi walau shi ina larafa ana to kaga ilimi yake da shi amma bai fahimci addini ba sannan malaman yahudawa akwai ilimi da yawa amma ba su fahimci addini ba matsalul ladina hummilit taurata thumma lam yahmiluha sai ce ka matsalul himari yahmilu asfara Allah ya sa mu dace wannan hadisi al-Imam Ahmad ya fitar da shi a cikin musnad mujalladi na hudu shafi na 92 قال حدثنا عفان هكا مجلدي نهدو شافي نتس عند أوكو يتي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي مجلدي نشدا شافي نتس عند شدا يتي حدثنا روح جميعا عفان عبد الرحمن بن مهدي روح عن حماد بن سلمة به gaba ɗayan su malamin su shine Hammadu dan Salama Allah ya sa mu dace Malai ya ce akhbarana Sulaiman ibn Dawud الزهراني أخبرنا إسماعيل هو ابن جعفر حدثنا أمر بن أبي أمر عن عبد الرحمن بن هويرس عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أنه شهد خطبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم عرفة babban jawabi kenan ya ce ya halarci huduban da annabi ya yi a ranar arafa fi hajjatul wada a hajjin bankwana allahu akbar jawabi mafi girma da manzan allah ya ma al'umma kafin ya bar duniya kenan ayyuhan nas annabi ya ce ya ku mutane inni wallahi la'adari annabi ya ce kun gani nan ban fasan la'alli la'al'akun ba'a da yau mai haza cewa ban sani ba ko ba zan ƙara haɗuwa da ku bayan yau ba mun gano wannan ban sani ba ko ya yiwu ba za mu ƙara saduwa ba bi makani haza a wannan bigire nawa mai yiwa ba za mu ƙara tozali da junanmu ba farahimallahu man sami a maƙalati ya Allah ka ji kan duk wanda ya saurari zance na maƙalatiyal yau zance na na yau fawa'aha ya kiyaye zancen tsaf mun gano wannan farubba hamil fikihin annabi ya ce da so da dama za ka samu wanda yake dakon ilimi wala fiƙa lahu amma bai fahimci ilimin ba malami ne ga ilimi har ruwa ina kwarara ana ta ambaliya ilimi wayo karatu amma ko bai fahimce shi ba yanzu wake wannan analysis din mai gidan ne da kanshi ya ce so da dama kaga wanda allah madaukin sarki ya mabaiwan ilimi tunjum amma kuma bai fahimce shi ba wa rubba hamil fiqhin so da dama kaga wani yana da ilimi ya zo na yana karantarwa amma fa ila man huwa afqahu minhu ya dauki ilimin ne yana gaya ma wanda ma zai fi shi fahimtar ilimin kisa san da malami ke karanta da kai ka tsaya ka nutsu me yiwa fahimtar da ke karkashin ilimin shi ma bai ma fahimce shi haka ba ko kuma ga ilimin gashi ya fahimta amma sai son zuciya ya shige shi shigan da wannan son zuciya zai mai sai ya haramta mai cin moriyan wannan ilimin da kuma alherin da ke cikin fahimtar to kai ɗalibin sai Allah ya haska ma kaga ilaman huwa afqahu minhu ko ya karantar da ilimin ya aiki da shi sai Allah madaukin sarki kai ɗalibin da ake karantarwa sai Allah ya ma baiwan ka fahimta kai aiki ka ka ci moriyan abin da malamin ka bai more shi ba Allah ya sawwaka ina fatan mun gane wannan da kyau to shine sai yake cewa wa alam jama'a ku sani anna amwalakum kun ga dukiyanku wadi ma'akum kun ga jininku haramun alaikum to haramun ne a kanku ka hurmati yau ka hurmati hadal yau kamar alfarman wannan wannan yinin fi hada shahar a wannan wata fi hadal balad a wannan gari wa'alamu jama'a ku sani annal quluba la tughillu an thalathin zuciyan bawa mai alkhairi ba ta ƙoshi daga ababe uku ikhlasul amali lillah tsarkake aiki don Allah in dai kai mumini ne ko aiki in za ka yi kai don wa don Allah in ko kaga kai aiki don Allah bai gamsar da kai sai ka yi don a ji a sani to wannan alama ne daga cin alamun kai ba muminin Allah ba ne shi yasa zuciyanka ba ta gamsuwa da yin aiki don Allah ba ka tunanin ka samu sakamako wajen Allah tunani kake ka samu sakamako yanzu yanzu a marmaza a ɗiba maka wa manasahati ulul amr sannan wanda Allah ya bashi jagoranci ka je kai mai nasiha in kaga ya zame kuna fahimtar wannan amma wani ne ke jagoranci sai ka kalli cewa yayi kuskure waje kaza sai ka koma ka ware jama'a kana cewa ka ganin kuskure ne bai iya ba kaza kaza ne Allah ka shiga uku in kaga zuciyanka na irin wannan to ka tabbatar kai ba mutumin kirki ba ne wani ne jagoran da Allah madaukakin sarki ya sa ya jagoranci al'amari ya kuskure e kai Allah ya maka baiwa ka gano to gode mashi da Allah ya sa ba kai ke kuskuren ba sai ka je kai mai nasiha ka nuna mai hanyar gyara in ya ɗauka falillahi alhamd in bai ɗauka ba kai ta nasiha har sai ran da ya ɗauka muna gano wannan da kyau ko yanzu waɗanda ke ma jagorori tawaye inda sun fahimci wannan hadisin za su yi cin da mummai da siya bai ji ba wallah ba roma da shi wannan hawarijanci ne ba taba samun wannan a musulunci ba kwata-kwata ba taba samu su suka fara zuwa musulunci da shi shi sa sahabbai duk lokacin da shugaba ya ɗauko abu zai yi in wani ya ja sai ka suna ce mashi a haruriyin anta kana son za ka mana kawarijanci ne don ba a saba jin wannan ba shugaba ya saba to sai a matsa mai sai ya komo ma daidai ina fatan mun gano wannan kuma a musulunci ba zagin shugaba ba a gulman shugaba kwata-kwata to in zuciyanka na alheri ne ta Allah ce to ba ta ƙoshi da yi ma shugaba biyayya ba ta ƙoshi da yi ma shugaba nasiha ka ce mun yi nasiha mun yi mun yi mun yi mun yi beji ba ka fara gajiya to kai ba mumini ba ne ko mai gidan ne ya jawabi na ƙarshe za ka yi ta yi ne hasiran da Allah ya nufa ya ji to sai ce wa manasahati ulul amri wa ala luzumi jama'atul muslimina sannan da lazimtan jama'an musulmi ina jama'ar musulmi suke tsayanan mun gano wannan da kyau ku karka sake jama'a na nan kai ka koma can in kaga Allah ya jarabce ka da saba ma jama'an musulmi ko kai ba mutumin kirki bane ce ka lazimci jama'ar musulmi fa inna da'awatahum tuhitu min wara'ihim saboda addu'ansu to tana kaiwa har bayansu ma'anan wannan shine ƴaƴansu da jikokinsu sai sun mora kun gano wannan da kyau ko muddin dai al'umma suka tsaya a bisa tsari da tafarkin da Allah madaukin sarki ya tsaye da su jama'a wannan jawabi na manzon Allah babba ne kun gano wannan da kyau ko yana can gaba malam zai haska mana shi kun sa akwai abu ɗaya da bai kawo ba wa a'ara da ku da mutuncinku to in har ya haska mana shi a can sai a sharhin shi mun gano wannan kaji mai malamai suka faɗi game da gaɓoɓin gaɓoɓi na wannan hadisin tukuna hankalinka zai tashi sai ka ce ah to malamanmu wai ba su sani ba wallah sun sani to ba su kan wallah sun karantar me matsalar shine mu ɗan ƙwaya-ƙwaya ne kuma wannan ƙwaya-ƙwayan shi yasa muka shallake hatta annabin ma Allah shi kyauta malai ce akhbarana ahmad bin khalidin haddasana muhammad bin muhammadun huwa ibn ishaqa an az-zuhri an muhammad bin jubair bin mut'im an abihi qala قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالخيف من منى النبي ne ya tsaya a haif haif wani waje ne a mina annabi ya miƙe mun fahimci wannan da kyau ko faƙala sai annabi ya addu'a ya ce naddarallahu abdan allah ka haskaka wa bawan da sami a maƙalati ya ji magana ta fawa'aha ya kiyaye ta jama'a duk wanda yake son ya samu ɗaukaka ko ya sa ikhlasi sannan yi ma'annabi kamfen kadai Allah zai mai nazara Allah zai mai haske Allah zai bunƙasa al'amarin shi me yasa ga su Bukhari Allah ya haskaka al'amarin su wallahi ba su ma kowa aiki ba wa suka yi ma annabi suka yi ma mun gano wannan da kyau ko su malam albani da Allah ya masa sitarar rufin asiri irin wannan wallahi annabi kawai suke mai hidima kai ma Allah kai ma annabi hidima kawai kawai ka tsaya sunna sunna sunna kadai to wani sunna kullun ka ce kwarai da gaske aikin da muke kenan a duniya ai ga ma wani hadisin baka gane shi ba kuma a bisa fahimtar annabi da sahabbai fa in kana karanta hadisin a bisa fahimtar ka to ka fadi ba ka samu wannan ba sai dai duhu kun gano wannan da kyau ku Allah ya sa mu dace sun ma'addaha ila mallam yasma'aha sannan ka isar da sakon ga wanda bai ji ba yanzu wannan in ka fita aiki ka je office ko ka je hidindiminka ka je kasuwa ka je kwadugonka ka je gidanka ka zauna hira da al'umma abokanka sai ka ce kai jama'a na ji wani hadisi annabi ya ce Allah ka haska kawo mutumin da ya ji magana ta ya isar da ita ga waɗanda ba su ji ba farubba hamil fiƙihin la fiƙiha lahu so da dama za ka ga wani da ɗibin karatu amma bai gane ba da karatu ɗinɗime ne amma allah bai mai baiwan ya fahimci karatun yadda ya kamata ba wa rubba hamil fiƙihin so da dama mutum zai da kwan ilimi ila man huwa afqahu minhu kuma sai kai ilimin zuwa ga wanda ya fahimci ilimin sama da shi talatin annabi ya ce abu uku la yughillu alaihinna ba sa kosar da kalbul mu'mini zuciyar mumini jama kun ga wannan ruwayan ta fito da abin da ke cikin wancan ruwayan karara ashe zuciyar da ba ta kosawa da wannan ita ce zuciyar wa mumini in kai ba mumini bane ko wallahi duk yanda aka yi sai zuciyar ta ce rabu da su suna da wata manufa ne wallahi ba za ka ma tsaya ma ka saurara ba ballantana ka fahimta ballantana zuciyar te tintintini ballantana ta bi sau da annabi ya riga ya sa ka'ida sau da har kafiri da fasiki suna da zuciya ai to amma yanzu ba da zuciyarsu ake magana ba da zuciyar wa ake magana zuciyar mumini Allah ka sa mu ne muminan nan to ikhlasul amali lillah tsarkake aiki don Allah mun gano wannan da kyau yanzu wannan abin da muke maka tare a masallacin na mazanmu da matanmu me muke yi aikin Allah yanzu karatun nan kana zuwa don Allah ne eh an jima an zazzagi mahaifinka na bige ka na tokare ka an jima ana zama sai ka dawo mun gano wannan da kyau ko a kai ya kai maka wulakanci kuma kada sai ka ce dama ba ina yi ne don shi ba don wa nake yi don Allah nake yi amma sai na mammare ka na zazzage ka na ci mutuncinka sai ka daina zuwa don wannan dama ba don wa kake ba dama ba don Allah kake ba don ni kake yi kuna fahimtar wannan da kyau ko in kana aikin Allah ba wanda zai fusata ka duk duniya ka bari duk duniya ba wanda zai fusata ka za ka ci gaba da wannan aikin don dama wa kake ma Allah kake yi amma ka ji zuciyanka ta kosa da wannan to kai ba mumini ba ne kuma duk wanda bai gaya maka wannan ba wala bai gaya ma gaskiya ba ana fahimtar wannan da kyau ko don allah kake to bayan kana ci gaba da aikin allah wani abu ya faru sai munafukai sai je sai same ka ce baka da zuciya sai ka ce ba komi wannan abin da za mu karanta tarihin kaf dan malik ai mun kusa tarihin shi a cikin riyadus salihin lokacin da annabi ya same dokan ta ɓaci kun san kullum yana majalisin annabi annabi kuma ya hana kowa ya magana da shi zai zo ya salla ya zo ya ma annabi sallama in yana salla sai ya rika satan ganin annabi kun tuna kuma ya zo ya sallama yana ganin annabi ya motsa harshe ko bai motsa wannan ya sa ya ja da baya yana nan gam shi yasa kwana hamsin kadai sai Allah ya yaye mai damuwan shi kuma damuwa ta zama yayewa ta ne ta har abada Allah ka yaye mu ta har abada to kun ji ikhlasul amali lillah jama'a kowa ya tsarkake aiki dan Allah in ka saba ba da wannan a masallaci ana hidiman al'addini don Allah yau sai aka gaya ma maganan banza ka ji tema zafi ka ce ba za ka ƙara bayarwa ba to dama ba don Allah kake bayarwa ba kana badawa ne don da ana gaya ma magana mai daɗi amma yanzu da aka gaya ma wanda ta ɓata maka rai to yanzu ka koma dama aikinka kake yi sai ka ci gaba gobe sai ka kawo sai aka ce to wani baka jin sun zazzagi aikin sun ce kaza ka ce to dama ni dan su nake yi shi wanda nake dan shi ya fi su yabawa in su ba su yaba ba wallahi kar ka daina wani aiki dan wani wani nan kowaye shi ka yake dan Allah dan dama aikin ba nashi bane na waye na Allah ne Allah ya sa mu dace wa ta'atu zawil amr sannan zuciyar mumini ba ta ƙoshi da yi wa wanda Allah ya danka al'amari a hannun shi ɗa'a kun gano wannan da kyau ku Allah madaukakin sarki ya sa wa ne jagoran ku to dole ku mai ɗa'a sannan zuciyanku ba za ta ji ta ƙosa tana cikin kunci da damuwa wajen wannan ɗa'an ba in ka ji zuciyanka na ƙosawa da shugabanka kana jin haushin shi kana jin nunkofurci kana jin zuciya ta tushe kana jin damuwa Allah kai ba mumini bane ka ji ka gamsu kawai baka cikin matsala sannan sai ce waluzumul jama'a da kuma lazimtan jama'a duk abin da jama'a suka yi maka ka yi hakuri da su ka daure amma sai zuciyanka ta gajan hakuri kai bari ka rabu da su kai ba mumini bane ne annabi ya ce muminin da ke haƙuri da mutane yake haƙuri akan cutarwansu yake mu'amala da su wannan shine mafi alkhairi a wajen Allah madaukakin sarki sama da muminin da baya mu'amala da mutane baya haƙuri da cutarwansu Allah ka sa mu mumune ne masu haƙuri da junanmu fa inna da'awatahum annabi ya ce domin addu'an muminai ta kunu min wara'ihim tana amfani har ga tsatsansu na bayansu kuna fahimtar wannan da kyau ku shi yasa gayyan ne akwai alheri a cikinta haɗuwan ne Allah ya sanya mata isma daga bata amma warewa sai ce inna ma ya akula dhibu alqasiya Allah ya sa mu dace waɗannan hadisai guda biyu na farko al-Imam Ahmad ya fitar da shi a cikin Musnad a mujalladi na hudu shafi na 82 min tariq ibn Ishaq kilahuma ibn Ishaq Ismail qala حدثنا أمر بن أبي أمر مولى مطلب به نبي نمو كرانتا ينزيش أخرجه ابن ماجه ibn maja ne ya fitar da shi a cikin muqaddima babun man ballaga ilman a ƙarƙashin babin da ke bayani akan wanda ya sadda ilimi ya kawo hadisin a juz'in farko shafi na 85 hadisi na 231 wa ahmad wa ahmad ahmad ma fitar da shi a cikin musnad a mujalladi na hudu shafi na 80 da shafi na 82 jami'an min tariqi muhammad bin ishaqa an zuhuri bihi Allah maraukin sarki ya sa mu dace malai ce akhbarana ismatu bin fadlin haddasana حرمي بن عمارة عن شعبة عن عمر بن عن عمر بن سليمان عن عبد الرحمن بن أبان بن عثمان عن أبيه قال خرج زيد بن ثابت من عند مروان بن الحكم yace zaid dan thabit ne ya fito daga ofishin marwana dan hakam gwamna ne binisfin nahari da tsakar rana qala qultu ma kharaja hazihi sa'a min indi marwan na ce ba abin da ya fidda shi kuwa daga ofishin gwamna irin wannan yanayi illa wa ƙadarsa alahu an shay'in ya ce akwai tambayan da ya je ya yi ne fataituhu fasa'altuhu ya ce sai na je na tambaye shi faƙala sai ce na'am sa'alani an hadisin gwamna ya kira ni ne ya tambaye ni wani hadisi da sami'tuhu min rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hadisin da naji daga annabi qala annabi yana cewa naddara Allahu mri'an sami'a minna hadithan Allah ya haska kawo mutumin da ya ji hadisi daga wajenmu fa hafizahu ya haddace wannan hadisin fa adda fa adko fa'addahu ila man huwa ahfazu minhu ya karantar da hadisin zuwa ga wanda mai yiwuwa ma ya fi shi haddacewa da kiyaye shi farubba hamil fiƙihin laisa bi faƙihin so da dama za ga wani ya koyi karatu amma bai ma fahimce shi ba wa rubba hamil fiƙihin ila man huwa afqahu minhu so da dama kaga mutum yana ɗauke da karatu amma ya karantar da wanda zai fi shi fahimta da amfana da karatun la ya taƙidu ƙalbu musulmin zuciyar mumini ba ta ƙulluwa ta tushe ta takura abubuwa ya je danne ta ala thalasi hisalin a bisa ɗayan ababe uku illa da halal janna duk wanda ya kiyaye waɗannan abubuwa zuciyar ba ta shiga kunci da damuwa game da su ba annabi ya ce wannan ɗan aljanna ne ƙala ƙultu wa mahunna sai tambaye ne ce wanne ne su kuwa ƙala sai na gaya mai annabi ya ce ikhlasul amali lillah tsarkake aiki don Allah wan nasihatu liwulatil amri da yi ma shugabanni nasiha walzumul jama'a da kuma lazimtan jama'ar musulmi sai ke cewa fa inna da'awahum sai ke cewa fa inna da'awatahum tuhitu min wara'ihim saboda addu'an su tana tasiri hatta ga 'yan bayansu wa man kanat al-akhiratu niyyatahu duk mutumin da ya zama lahira ne manufan shi lahira ya tinkara a ran shi ja'alallahu ginahu fi qalbihi Allah zai sa mai wadatuwan zuci wallahi in dai Allah ne a ranka sai Allah ya sa ma wadatuwan zuci ba ka da kotaro ba ka da kosisi sai Allah madaukin sarki ya wadatar da kai a gaggayen da ka san duk garin nan kafa kowa kudi mun gano wannan da kyau ko wa jama'a lahu shamlahu kuma duk abin da ya taso ma sai Allah ya saman maka mafita maganan kuɗi ya taso ababe su zo su taru ka rasa yadda za ka yi sai allah ya buɗo maka wata hanya kai ta ɓare rafa kawai mun gano wannan da kyau ku wallahi wannan sai allah amma lallai ya zama lahira ita ce gayarka in lahira ce gayanka ko duniyan ka bar ma allah shi ne abin da na sha gaya muku yi wa allah na shi wallahi zai maka naka mun gano wannan da ku ba zai ga yaro ya taso yana yan bige-bigen shi bai iya komi malam bai da kotaro dare guda allah madaukin sarki kaga ya same shi ya dinga gini-gini yana abubuwa ba ina fatan mun gano wannan da kyau wallahi haka allah ke harkan shi kai mamaki shekara ɗaya da ya wuce baya yaron na aka ce zai wannan aiki sai ka ce ina zai samu kuɗin sai ga allah dare ɗaya ya mashi ya sai ɗan roban roban shi yana hawa mun gano wannan da kyau ko yazo ya ce yin abubuwa ka rasa ganewa wallahi in ya tsaya ma Allah abin da Allah zai mai a gaba ma yafi wannan shi yasa kowa ya auna wannan shin ka tsaya ma Allah duk wanda ya tsaya ma Allah sai Allah ya tsaya mashi shi yasa lahira ta zama ita ce gayanka yi ma Allah nashi Allah zai maka naka amma kana kokarin bari kai makanka ko wallahi Allah ba zai maka ba sai baka barka ji hadisi sai yake cewa waje ma'alahu shamluhu watarhu duniya wa hiyar ragima sai allah madaukin sarki ya koro ma duniyan ta zama ita ke kwaɗayinka mun gano wannan da ke ku duniyan ta zama ita ke kwaɗayinka sau da dama na sha gaya mutane nace kaga 'yan siyasan nan ku rabu da su ku je ku yi aikin allah wallahi allah zai koro su zuwa gare ku suna bin ku suna roƙonku amma fa in duniya kake nema kamar yadda suke nema ko wallahi sai ka nemo suna wulakanta ka suna baka umarni sannan su baka abin da la yasminu wa la yughni min ju'in ko kun gano wannan nake ku kuma dole ne mutane tsaya su kalli wannan kuma kana nan duk yanda kai mu'amala da mutanen nan ko sai sun nemo ta hanya ko yaya take sun nemi su zubar maka da mutunci kai ta ka tsantsan yanzu jifa shekaru biyu ne koyaushe ne baya suka wasu suka ce wasu sun zo sun gyara mana masallaci abinda ko galan fenti ba wanda ya bamu haka ne mutane suka ta jin daɗi wai an zage ni a rediyo an wulakanta ni an yi waye na ce to allah ka tsaya man shikenan ana nan ana nan kuna jin su kwanan nan sun ce sun zo masallaci sun mana bohol ina bohol din yake da masoyi da maki sai suka ce a ashe dama wancan ma da suka faɗi ƙaryen da suka saba yi ne yanzu suka ƙara yi tana ina ko cikin sto ɗin masallaci muka sa ko ta cikin alfalfaya ne ko a masallaci mata muka yi jama'a mun gano wannan da kyau ku kalli irin wannan shirman irin waɗannan ne za ka ce wai kana gogoriyan wasu zo wajenka su baka abin hannunsu ba su baka ba sun ma irin wannan kullun jakan tsaba ina ga sun baka Allah ne ya sa mu dace wa man kanatid dunya niyyatahu duk wanda duniya ya sa ma gaba farraqa Allahu alaihi shamlahu Allah zai watsa mai shirin shi Allah zai gajiyar da shi waj'ala faqrahu baina ainihi sai Allah ya sanya mai talauci a goshin shi duk abin da ya samu ba zai wadata da shi ba duk daukakan da Allah mai ba zai gamsu da ita ba walam ya'tihi min ad-dunya illa ma qaddara lahu kuma duniyan da yake nema ko wallahi sai abin da Allah ya kaddara zai samu kare zai samu bai sai samu doriya da abin da Allah ya nufi ba wasa'altuhu anis salatil wusta yace sai na tambaye shi wace ce sallan tsakiya qala sai ce hiya zuhur ita ce azhar amma salatul wusta ya tabbata hadisi annabi ya ce ita ce me ita ce la'asar wannan hadisi ma ce ingantacce ne abu dauda ya fitar da shi a kitabul ilmi babin nashir ilmi juz'i na uku lamban shafi na 321 a lamba hadisi na 3660 min tariqi yahya tirmidhi ya fitar da wannan hadisi a kitabul ilmi babin fil hath fi tablighi sama a mujalladi na biyar shafi na 34 hadisi na 2658 qala haddathana abu dawud قال أبو إيسى حديث زيد بن ثابت حديث حسن ابن ماجه يفتد وانا حديث كتاب الزهد باب ال... باب دكي بياني أكان اللهم بالدنيا a juz'i na biyu lamban shafi na 1375 hadis na 4105 min tariqi muhammad ibn ja'far wa ahmad fi musnadihi a mujalladi na biyar shafi na 183 qala haddathana yahya ibn sa'id ibn hibban ya fitar da wannan hadisi a cikin as-sahih a cikin mawadu zam'a juz'in farko shafi na 169 hadisi na 72 min tariqi abi dawud at-tayalisi jami'an yahaya wa abu dawud at-tayalisi muhammad ibn ja'far haramaini harami ibn umara an shu'ba bihi dukkanin hadisin ya take zuwa ga al-imam shu'ba Allah madaukin sarki ya saka musu da alkhairi za mu saurara a nan sai allah madaukin sarki ya kai mu karatu na gaba za mu zo za mu tashi daga inda mu kwana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum